والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح لخاتم الناس والحق الحق والهدي إلى أسرارك المستقيم على أبيات الشجر الجدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رئيسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسط الباقية على أزالة الأولى وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المحجومين وعتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد يعني الحسن السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن زوج الأدوات قلوب العقدابي فريد الذهبي على الإحلاك آتم العتمين أو السياق على إبراهيم الناس ورضي الله تعالى عن شيخه ومرضي وطائفه إلى الله الشيخ إبراهيم السدد الله أسأله بأن يجعلنا من أهل السلام بجاه رسول الله آه يوم شاب بقيكم شاب يوم شاب تقص يوم شاب تقص لغدا تقص بوجود الشاء شاء تقص ميلادية مجلسة إن شاء الله الله بتشكر كارتا إزيا وكما لا وكما بعد باب الحج سبب الجميع فعلا saboda mu dawo baya mu ci gaba insha Allah Allah ya manja gora bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا خاتم رسول بالحق وعلى آله حق قدره الكتاب العظيم قال الشيخ رحمه الله الباب السادس في الحج وهو واجب في العمر مرة على العرف المكلف المستقيم ولا يصح إلا من مسلم وله أربعة أركان الأول الإشرام بزمن مخصوص وهو شوال وذو القعدة والحجة ومكان مخصوص وهو مكة للمقيم بها وقت الإحرام وذو الحليفة لمن توزع من المدينة والزهرة لمن توزع من الإسراء والشام والمغرب ويلملم لمن توزع من اليمن وقد يعقد لمن توجه من فارس او خراسان ولا ينعقد الا بنيه مقرونه بقول او فعل ويستحق للمؤمن ازاله شعته قبل احرامه بقلم بقلم اظافره وازاله ما على بدنه من شعر وسنن الاحرام اربعه الغسل متصلا به والتدرج من المخيط في ردائه وإزال ونعلين وصلاة ركعتين من غير الفريضة والتلبية وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ولا يقرأ التلبية حتى يدخل مكة فإذا ضاق وسعى ودعا لرواة مسلعة وعزو الإحرام أربعة وأفضلها الإفراد وهو أن يقيم بالحد مفردا ثم إذا فرغ من أفعال الحج يسن له أن يقيم الجمعة وإحرام الرجل بوجهه ورأسه فيحرم عليه أجرهما بما يعد ساترا كالإمامة والثقة وكل ما ينتفع به من الحج والبر ويحرم عليه حسن الخشب وإحرام المرأة بوجهها وكفيها فقط ولها أن تقبل على وجهها توبة الجنة ولا تكلفه بإبرة ونحوها ويعلم على المحرم والمقيم يعلم من جسد والثوب كالمسك والعنبر ودعن المرأة ودعن المرأة وتقليم مخطم عبادة شعر والجماع ومقدماته والمقدمات ويقصد الحج بالجماع من وقع قبل الوقوف أو بعده قبل طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة في نهر في يوم النهر أو قبله الركن الثاني الطواف وله واجبات وسنن ومستحبات فالواجبات ستة السلامة من الحدث والخبث وستر العورة وزال البيت عن يساره والطواف سبعة أشواط داخل المسجد وخروج وخروج جميع البدن عن البيت وصلاة ركعتين عقبه ومسنوناته خمسة المشي وتكبير الحجر الأسود بفيه من الشوط الأول في الشوط الأول في القدر ولبس الركن اليماني في أول شوط والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والرمل والرمل للرجال في الأشواط الثلاثة الأولى في طواف القدوم وهو فوق المشي ودون الجميع ومستحباته كثيرة منها ترك الكثير من قراءة القرآن وترك الكلام وإنشاد الشعر وترك شرب الماء إلا لعطش وليكثر الغريب من الطوالي فإنه أفضل في هكه من الركوع ويستحب لمن جلس في المسجد أن يتوجه إلى الكعبة وتكره القراءة والتلبية فيه الركن الثالث السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة ويعد ويعود البدء بدأ بشوطا ومتى شوطا ولا يصح إلا بتقدم طواف ولا يشترط أن يكون الطواف واجبا ويستحب فيه شروط الصلاة وغير الإنفاذ والمخ على الصفا والمروة والدعاء عليهما وليس في ذلك حد ولهذا مما يفعل الله من أجلهم من الصفا إلى المروة وإنما يصيب الرجل دون المرأة بين الميلين الأخرين ولو رمل في جميع سعيه أتاه وقد أتاه وكذا لو لم يرمل بالكلية الركن الرابع الوقوف بعرفة ساعة من ليلة النهر والوقوف راكبا أفضل إلا أن يكون بدابته وقرا والقيام أفضل من الجلوس ولا يجلس إلا الجامع والوقوف نهارا مع الإمام واجب يسبب بالجليل الأرقام
الباب السادس في الحج باب نشد أشكال حج وهو واجب في عمر مرة yin aikin haji sau ɗaya shi ke wajibi a kan mutum saura da abin da ya biyo baya suna ne an so ne burin ala allah da hurri a kan ɗa almukallafin baligi almustaqihin wanda zai iya wato aikin hajji yana kan tsani balagagge ba a kan yaro ba ba a kan bawa ba mustaqihin wanda zai iya ba dole a kan wanda ba zai iya ba wala yasiru aikin hajji baya ingantuwa illa min muslimin sai kan musulmi wala wa arba'atu arkanu yana da rukuni guda hudu الأول نفرقه الإهرام ينهرم الزمن المخصوص الزمن يولي كي بنتشي شين شوال ذو القعدة ذو الحج ومكان ينادي لوقتي محسوسي وهو المكة ينادي بريكي بنتشي شين مكة لمقيم بها ga wanda ya zauna a cikinta وقت الإجرام لوقت الحرم وذلو ليفا أقول وإن أكي إحرمي شيني ذلو ليفا لمن توجه من المدينة وإن يتاسو دقى مدينة والجوفة لمن توجه من مصر والشام أنا إن حرمي جوفة وإن يتاسو دقى مصر والشام da Nigeria wato gurare ne wannan wanda suke sun shafi gurare sun dauki gurare yawa amma ruwa ya tafi da shi yana cikin ruwa wal magrib wa yulam lam akwai yulam lam liman tawajjaha min al yaman wanda fito daga yaman wa zat al irqi akwai kuma zat al irqi liman tawajjaha min farisa da khurasan wala yana aƙiru illa bin yadda makaronaci ba a yi ba a kudance shi sai da niyya wanda ake gwama shi bi ƙaunin alfi'ilin ko faɗa ko aiki lokacin da za a yi don sabulin muharram ya an so ga mai harama izalata sha'asihi qabla ikhrajihi ya gusar da dukkan dattin da ke cikinsa kafin fitowar shi daga wajen wanka kafin kabla ihrami kafin yin haraminsa kafin fitowarsa daga wajen wanka wajen yin haraminsa zai cire bi kalmi alfari zai cire farcensa wa idayati ma ala badri min shari zai gusar da duk gashin da ke gabansa da kuma gashin hammatarsa wasu nanin irani sunan harama arba'atin guda hudu ne al-gusul wanka muttasilan bihi wanda zai sadu da wankan kana gama wankan zaka sa kayan na harami wata jarur na lamahidi ba za ka sa takalmi sau ciki ba shine misali ba za ka sa hula ba ba za ka sa wando ba ba za ka sa koda fan ba almahidi kenan za ka zamo ne don riga'i cikin mayafi wa izarin da gyafto wata alaini da silifas wa salatu raka a taini za ka yi sallar raka biyu min da yin farilacin wanda ba farilla ba wa talbiyatu sai ka fara talbiya waya da ka ce labbaika allahumma amsawanka ya ubangiji labbaika amsawanka labbaika amsawanka la sharika laka ba ka da abokin tarayya labbaika amsawanka innal hamda godiya wan ni'mata da ni'ima laka naka wal mulk da mulki la sharika laka ba ka da abokin tarayya wala ya kadu talbiyata mutum baya yake talbiya ta da kulal makata har sai ya shiga maka to za ka yi amma kana tafiya in ka gaji za ka yi shiru in kun gamu da yan uwa a kan hanya za ka ɗaga murya da talbiya ko ka hau kan tudu za ka yi talbiya da ƙarfi in za ka yi ƙasa kuma sai ka yi ƙasa sai ka yi ƙasa ƙasa bai da ƙafa idan mutum ya yi ƙawafi wasa a ya yi sa'ayi ma'ana ka shigo maka kenan in ka shigo to za ka fara da dawafi za ka shiga ɗakin kaba kamar yanzu za ka fara da zuwa hotel za a sauke ka a hotel daga an sauke ka a hotel za ka yi wanka ka fita sai ka je sai ka shiga ɗakin kaba sai ka je ka yi umura kenan in ka zo don umura ne in ka yi ne umura ne a wajen yi ka farko ka yi tsawafi ka yi sa'ayi a wada halin rawahi musalli al'afa shikenan za ka dawo ƙarshen sallah ƙarshen tsawafin za ka dawo an so ka dawo ka yi ci gaba da kuma a dawaki ko wani abu kafin tafiya musallin arfa lokacin arfa domin watakila za ka yi kwanaki a cikin makka kafin yau tarwiya kenan kafin yau tarwiya akwai yawan tarwiya shine in wata yana da kwana tara wata yana da kwana takwas shi ake kira yawan tarwiya to a lokacin mutum zai fita a cikin azumi ya tafi a tafi arfa mina wa wajen da irani fuskan yin haraman arba'atun guda hudu ne wa abdaluha mafificinta al'ifradu ana mata ifradi wa in harin bil hajji mufradiyan shi ne mutum ya fita aikin hajji shi kaɗai ya ita da niyya ɗaya to su mai gafara da min al'afalin hajji sannan in ya gama da aikin hajji yusanna lahu an yahurin bil ummati an so ya harama da umra wal ihramu rajuli haramin namiji wani yi fuskansa ne wa ra'asi da kansa bai harimu alaihi sitarhuma ya haramta ya suturce kansa bima ya kudu satiran da abin da za ce wannan sutura ne hali ina mace kamar rawani wani harkaci ko kyalli wa kullum ma yan tafa bihi min alharbi duk abin da zai tsare ka gabarin jin rana walbardi ko sanyi wa harimu alaihi lubusul hatim ya haramta ga mutum ya sa alhatim a zobe wa yaramul mar'ati haramin mace fi wajen ya cikin fuskanta wa kafaiha da tafukanta faɗa kawai wala tastajillu ala wajen ha sauban amma ta samu ta saki wani tufa a fuskanta لأجل الستر سبب السرعة ولا تجرزه بالإبرة فلا تكون شرع دورها وناوي هذا ما كمان شلها ويعرف على المغرب يا عرفت لما حرم مسجد إيدي يشام تراري ya alaƙa min yasti wanda zai rataya a ciki wa saubi da tufa kan miski wal ambar kamar turaren miski da ambar wa dono za a da man shafawa a kai wata kalimin zahari da yanke farce wai ibaratu sha'ari da nisantar da gashi wal jima'u da jima'i wa muqaddama ta shi da magabacin jima'i duk wannan bayan mutum ya riga ya harama ɗakin haramun ne amma lokacin wanka mutum ya gama wanka ne ya shafa turare a jikinsa in ya shafa shi kenan amma in ya riga ya sa harami to ba zai ba na wani sun hajji da jima'i hajji yana bacewa da yin jima'i in waka a abin kofi idan ya faru kafin tsayawa au ba da ko bayan tsayawa a arfa قبل الطواف الإفاضة قبل متميز طواف الإفاضة ورمي الجمرة يجي مع العقبة ومثل العقبة في يوم النهر رانا سوكا أو قبل عقوبة ينسى أما إذا متم يجي يا يوسف يا فارق وينسى الركن الثاني ركن ينبي الطواف طوافي وله واجبات سنة واجبوني وغسلا ينا للسنومي ومستحابة ينا لمستحابي فالواجبات تتل وعمل لك واجبي شدة السلامة من الحدث mutum ya kubuta jikinsa ba najasa wal khabas babu dauda kuma mai najasa wasturul aurati da suturul al'aura wata alal baiti an yasarihi in ya je dawajin ya sanya ɗaki ta hannun hagunsa والطواف دوافي سقطها شوادي زاغيا وبقين داخل المسجد أسكن مسلاتي وخروج من وخروج جميع البدن عن البيت karka shigar da jikinka cikin ɗaki abin da ake nufi akwai wani wuri daga ana dawafin ma a cikin ɗakin ƙaba ko wani wuri shazarwa an ɗan gini shi haka yana nan siriri a jikin to in kawo shi ba ka da dawa shi mafiya yawa masu zuwa shan mama suna hawan gurin mafiya yawa daga rukunu da yamani zuwa gurin in mutum ya hau yana rike jikin kaba saboda wai ya ji ya samu in ka zo wannan gurin ka hau wannan gurin to ba ka da dawa shi domin yana cikin ɗakin kaba sai ka sake wannan dawa sannan idan mutum ya zo ba zai shiga ta hijiru ismail ba dan akwai kofa ta nan ya kulle ta can to karka ce ka yi sauri ka zo ka shige ta nan ka wuce ta can shi ma ba kai ba abin da sai aka ce maka hariji huruj jamil barin an zai kenan wa salatu raka'ataini aqibahu da yin sallah raka'a biyu karshen dawacin وقصنونه سنون سام ستن بلاكري المشي تفيا وتقبل الحجر da sumbantan hajar al'aswadi bibi da bakinsa fi shauƙi al'awwali a cikin farko in ka samu zai kansu in ƙadar in mutum ya iya walau sun rukunin yamani da shafar rukunin yamani fi awwal shauƙi a farkon tafiya in ka iya wa du'a'u da yin addu'a wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam da yin addu'a manzon Allah ne da yin salatu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko warram eh anan in ka zo rukunul yamani shine hannun Allah a bayan ƙasa mutum ne shafi rukunul yamani hannun ya yi hannun da ubangiji a duniya dutsen zai ba da shekara na tashin kiyama ta yi hannun da ubangiji وكما قلنا أنا كانت ربنا عاشنا زوار عن حجر الأسود وجنون قلنا يلا إن مفني أسامة الحكا بإسلام لكم إيه من الجيش إيه أنا إسلاتي من الله الوقت ذاك الشاحة عشان ذاك إسلاتي من الله والرمل من رجال akwai ɗan sassarfa wajen maza fiye shi ba da salasatul ula zuwan ka na farko lokacin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya je to ya sai abokanan gaba suka tsaya suna kallon abokanan gaba suka tsaya suna kallon maza Allah sallallahu alaihi wasallam suna suna ganin sa wai yunwa ya ciwo su da maza Allah sai aka dinga sassarfa saboda su gane cewa bayan wa a cikin sahabban manzo Allah sai dawa da kudumi a dawa da kudumi kenan wuhuwa shine fawqal mashi wanda ya wuce sama da tafiya wa dunan jar shi ko ba fallawa a guje ake yi ba amma da tafiya ana tsalle cak cak cak haka wa mustahabatu mustahabin su kasiratun zuwa da yawa minha daga ciki tarku kasir min qira'atul qur'an ba a san mutum da yake dawafi yake karanta alqur'ani tarkul kalami ba a magana wancan shi ba a rera waka ana tafiya wa tarkul shurbi ma'i ba a shan ruwa ana yi illa li aishin sai da yin tsananin kishi ya same ka saboda dawafi kamar sallah ne amma yadda kai magana ciki
za su yi tsafi kan irin mutum ya dinga raba nan ya sun tuni da ti ga tun da shi ma ban ba a tsafi da irin wani a ana yi ana yi da salati ana yi da kulu wallahu ana yi da istighfari ana yi da kowanne Eh, in kai labbaika za ka iya kowanne mu da salati muke ma gaba ke da har a gama da kafin fatin muke na'am wani yafsirul garib min al-tawafi shi ba ko ya fi yawan dawafi a kan ɗan gari bayan wa afdalu fi haƙƙi min ar-ruku'i shi ya fi a haƙƙin su tun daga garin su babu gurin dawafi amma akwai ta sallah ai ko wani su samu da man jalasa fil masjidi an so ga wanda ya zauna a cikin masallaci an yi tawajjaha ila al-ka'aba ya fuskanci ɗakin ka'aba ana saukar da rahama ɗari da ishirin ne ɗakin ka'aba ana saukar da rahama ɗari da ishirin ɗari da ishirin sittin masu dawaci ake zuwa musu arba'in masu sallah ishirin mai kallon ɗakin kawai eh ka kalli ɗakin kawai to da da ba rahama ishirin na sa za su masu sallah arba'in masu dawaci sittin saboda haka dawaci ya fi a aikin hajji an gane ko wata kurawar kira'atu an karanta yin karatu wata talbiya tafi da yin talbiya a ciki a rukunin salis rukuni na uku a sayi bai na safa wani marwaci ka gama tsawafi da aka je safa da marwa sabatu a shiwaɗi shi ma suriyo bakwai za ka yi tafiya ɗaya dawowa biyu komawa uku da wasa kuma zai wuya aikin ka gama shi baka samu wani illa ba wani lokaci yana da wahala akwai lokaci da muka je da ina na bukari da mg da aliwar zeri da uba kamuwa allah masu rahama sai da muka yi sha hudu tukun muka ankara in mun je sai mu zai mu ce daya mu je mu dawo mu ce biyu sai mun je ya kamata ɗaya kenan mun tafi daga safa mun je marwa ɗaya kenan daga marwa mu dawo safa biyu kenan to sai mun haɗa mu je safa mu dawo marwa duka mu muna aikin ba amma duk gaba ɗaya Allah mutu da sai da muka yi sha ga mutu na kowa ya ji gato sai mun gane ba ba ba zulmin kare eh ba Allah ya kiyaye ويأتي بمرة ويبدأ البدء الشرطة والرجعة الشرطة أنا أتشكى بمروة أنا أنا فاعل هذا صفاء أتشكى هذا مرة ويعد البدء شرطا والرجعة الشرطة هذا نيجو ولا يصير لا بد كريم التواجي با إن كان توصي كافة التواجي با عين سعي سعي التواجي تقولنا ولا يشترط أن يكون طوافا واجبا ba shaɗan da yin tarafi ya zama wajibi ba ba sharaɗi ba ne wa yi su hawa fili an so shuruɗu salati sharaɗin sallah a ciki gani rizki ba da shari ba su kanta alƙilla wal muqsu ala safa da tsaya akan safa wal marwati da marwa wa du'a alaihi ma ko idan ka ji za ka tsaya kai addu'a walai su ji duka haddun ba iyakanci cikin ga addu'ar da za ka yi wani ya hazar mai manya tsado ba abubuwan akwai wanda suke aikata abubuwan da bai dace min jarin su falla a guje ta su daina mutum ya yi haka min safa ila marwa ce daga safa zuwa marwa wani kawai zai falla a guje ne ya gawa mutane saboda ya ji shi kenan ya yi ba haka ake ne ba wayanna ma yusri a rajul donal mar'ati ma namiji yana sauri fiye da mace dai ya dole mata bainar milaini a al'adarai akwai wani korayen wuta su ne mil ba mil ba ne milaini alama ne al'adarai ne wuta ne koraye guda biyu walau ramala fi da ne isra'ili ajiza abu da ya yi sassarfa a cikin dukkan tafiyarsa ya yi san masa wa kada a sa a sai ya bata ya muna wa kada lola miyar mulkul ya ce haka nan in kuma ya yi tafiya ne da kafa bai sassarfan ba shi ma ya yi amma kuma ya muna a rukunin rabi rukuni na hudu aluku bil arfati aiwa arfa sa'atan min al-layl nahari sa'atan sa'a guda min al-layl da yadani na dare suka wani ukura shira aiwa akan dabba abadu shi illa ya kuna bi dabbati udurun sai da in dabban tana da usuri wal qiyam aiwa aqlad min al-julusi ya ta zauna wala ya jirisu ila da ta'abin ba ya san mutum ya zauna saboda wahala wani hukumun haran ana tsayuwar da rana ne ma limami tare da liman wajibun wajibi ne yujubaru idan ka kasa tsayawa yujubaru bidan idan tarakau ana ana yin jabarinsa da jini idan tarakau idan ka bar tsayuwa zuwan ka arfa zuwan arfa ba tsayuwan ba dole ne mutum ya yi in bai yi ba ba shi da aikin hajji kuma ba a ramawa da shi ba a ramawa da shi amma tsayuwa tsayuwan arfan shi ana ramawa da jini idan mutum ya je bai iya tsayawa ba na an fahimta yau yawwa
kamar maganar wanka da za a shigo saboda kayan maganarsa idan mutum ya wanka lokacin da yana zai iya shafa to shin mutum zai iya yin kamar irin yadda aka yi bayani na maganar wankan gawa su uku nan zai iya wa kanshi haka a misali idan yi wancan wanka kamar irin na wankan janaba sai zai sake na soso sai ya sake zuba ruwa a turare a cikin ruwa ya sake wa kanshi
ana yi ai ba ruwan da kake fito ba ne shaya ne duk goyon gaba daya ba wai yi ba za ka yi ba to sai kuma na biyu wajen da ake maganar zaka mutum zai ɗauki niyya daga wajen aka ce yanzu ruwa ya kai wajen to idan in ka tsallaka za ka tsallaka Mm, kamar yanzu mutumin da ya wuce ya je madina to zai tashi daga yanzu lufulaita zai ɗauki haraminsa
Kaga wallahi mutum ya manta ya wuce wajen da ya kamata ya yi.
duk wurin da ka wuce sai ka yanka sai ka ba da hadaya eh za ka ba da hadaya Ba a ne wajen kawo mutum da ya ci in kawo jirgi da ya
za ka iya ɗauka daga nan ma shi ne ya ba da fitawa cikin karatu na za ka iya ɗauka daga nan ka zo wajen wurin kawai sai ka yi niyya Eh, saboda kuma za ka iya in aka ce maka an zo gurin a jirgi ka shiga ka yi alola a bayan gida sai ka ɗauki harami sai ka sa harami ka yi alola ba a jini zai ka yi ba dole ko ka yi wanka ko ka yi alola amma ba a ji ka ɗauki har- harami ba ba wani ɗayan biyun wannan kamar maganar safa da marwa da kai maganar kuma shafi shi ba ya mai wani jabari kamar jabari ta sare shi ba a a sai da istighfar na eh
أصل العمرة سنة في العمر مرة وأركانها أركان الحج ما عدا الوقوف ولها ميقاتان مكاني ومي- وهو ميقات الحج إلا في حق من هو بمكة فإنه يغيب من الحج والأفضل أن يقيم من السيران سيران وزماني وهو جميع أيام السنة وصفة الإحرام فيها من وصفة الإحرام فيها إتباع الغسل وصفة الإحرام بها من استهبال الغسل والتغزيف وما يلبسه وما يحرم عليه من اللباس والطيب وغير ذلك كالحج ويكره تكرارها في العام الواحد وتفسد بالجماع وما في معناه إذا وقع قبل انقضاء أركانها
نعم فصل العمرة سنة في الأمر مرة شما yin umra sunna ne a rayuwa sau da an kai sau da shi ma shi ke na kagama sunnarsa wa alkanu ha alkanu hajji rukunin aikin umra kamar rukunin aikin hajji ma a zulu kofu sai dai ba tsayuwa a arfa wala miƙata ne yana da miƙaci guda biyu makaniyar akwai miƙatul makar wani miƙatul hajji shi ne miƙatul mutanen hajji illa fi haƙƙi man huwa bi makkata sai dai haƙƙin wanda yake makka fa ina yurau min al-hilli shi yana yin harami ne daga hilli akwai haramu akwai hillu wanda aka halatta a yi farauta sunan shi hillu wurin da aka haramta a yi sunan shi haramu shi ne ma'anar haramu wal abdal abin da ya fi an yi wa yin min al-jirana akwai wanda ake ce masa jirana shi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa sai da Aisha lokacin da ta yi haila ta koma gurin ta yi harami yanzu an gina gurin ana yin harami a gurin kamar yadda muzdalifa yake kamar yadda duk sauran mikati yake a shigo cikin makka bai wuce mil biyar ba tsakanin su ɗakin gaba wanda mani akwai zamani wawa jami'a iyalin sa shi ne duk lokacin shekara a cikin shekara ko lokaci da iya zuwa umara wasu fitar iranin biya siffar yin harama da umara min isi ba da musulmi an so yin wanka watan zifi an so yin tsafta wa ma yalbasuhu da abin da zai sa wa ma yuhrimu alayhi min al-libasi da abin da ya haramta a gare shi daga tufa wa tsibi da turare wa gairar zalika da wani wannan kalhaji duk hukunci sakamakon hajji ne wai kuro ta kararu hafi ainihin wahiri an karanta mutum ya yi umara sau zuwa shekaru wata sulbin jima'i umara tana bacewa idan mutum ya yi jima'i kamar yadda hajji ke baci wa ma fi ma'anahu da abin da ke cikin ma'anarsa idza wa a kawar da in ka ba ya arkaniya idan ya faru kafin ka gama rukunan umara amma in ka gama rukunan umara shi ne tsawafi ne da sa'i da aski shi kenan dawafin da ya sa yi da shi ne nasa
da aka ce ana yin aiki na wata na da wani yaya
daga dama a aiki yana tashi ne daga watan shawar duk wani aikin hajji da aka gada shawar ake fara shirinsa za a to daga an fara nan ai mutum ba a cikin hayyacinsa yake ba ai duk ma'aikacin aikin hajji inda ya biya in aka ce shawwal ta zo an shiga watan shawwal din to ba cikin hayyacin sa eh to wannan shine ma'anar landa kuni ba da bi illa bi shikil anfus kana cikin wani abu za a ce ana neman ka kuma a wannan lokacin ba halin kai aure ba halin ka aure eh daga wata uku sai da ka yi ka dawo amma ba hali kana cikin aikin hajji ba ka riga ka yi ba to tanadin tafiya duk dokan na kanka a baka sani ba malamai sun sani sai tsara
za ka iya yin waya ka ce a ɗaura maka a ba a hari sai ka dawo in ka mutu ba
a kar mutum ya mutum ai da ma shari'a ta sani ne ta hana na shi ne ma'ana amma kwata-kwata kwana hudu ne aikin hajji amma daga wannan zamanin شوال بن سعد على الحجة يوم نوني قتم takwas ta gobe za su fito gobe a nan gobe lahadi duk wanda yake madina yau da taso duk wanda yake madina za a rufe in ba ko yanzu mutane da su su ne suke raya daga nan wanda muka sani to dole ko da daren nan ko da sabon nan sun bar ma sun bar madina Aha, to dole ne saboda yau da su su kwan daya masu umra su yi umra wanda suka zo da wannan gobe da daddare kuma za a kwashe su za su zauna ne a shirya motoci a kwashe su zuwa mina a kai su kuma hemomi in an kai su hema da daddare gari yana wayewa a kwashe su kuma asuba ana kwashe su kuma na tafiya da su arfa daga arfa in aka ji to shi ne har zuwa rana ta faɗi dole kowa ya bi arfa ɗan rana ta faɗi baka je arfa ba to ta tashi mutum to daga nan mutum ya tafi arfa to ana rana na faduwa to kuma sai ce kowa ya dawo mota ga wanda motocin suke kowa a bashi da mota ba wanda sai tashi amma kowa zai tsaya mota to sai a buga bindigogi in aka buga bindiga to an ba da izini kenan a dawo musdalifa ba wanda sallah magariba magariba za ta yi ana ba za ka yi sallah magariba saboda Allah ya ce ba ya so sai ka dawo musdalifa ba gida ba ka zo ka sha sanyin da ake sha ka dawo wannan filin da annabi adam ya fara kwana sai da hawa to anan kuma za a dawo sai gari ya waye asuba ta yi sai a sake rutuma a bar gurin kuma sai a shigo mina an zo mina sai a ji rana tana hudowa sai a ji a yi jamratul kula sai a jifi shaɗan ana jifar shaɗan mai sauran lafiya a jiki sai ya gangara sai masallacin idi ya shiga cikin makka yana zuwa makka a je sallah sai a ji a yi sallah yana kaji aka yi sallah wanda yake da zafin nama yana iya samun ma su ba su gama sallar idi ba har ya samu ana yin sallar idi sai shiga ɗawaci ya yi wannan bakwai ɗin ya je safa da marwa sai ya sake tun ɗowa ya dawo idan ya tsaya cikin makka har rana ta faɗi bai dawo ne na ba to sai ya sake biya sai ya ba da rana na eh ai aiki ne zo surutun aiki ne a yara ne ake aiki a yara ne ake aiki na? da ranar amfa da washe gari a aiki ya fi wahala ya fi wahala gaskiya kusan kwana uku ne ma aikin in kana da zafin nama amma kan da ka san ka yi domin da ka ga mutum a kwana biyu yara ne allah eh in dai zai iya gwargwadon lafiyar mutum ne tamattu'i daban ifradi daban irani daban tamattu'i shine mutumin da ya zo zai aikin hajji zai fara da umara ne ya fara da umara zai cire kayan sana wannan da kafanin sai sa kayan gida to wannan kayan gidan da ka sa a makka ba a yarda wani ya yi wasu dan garin to tun da ka yi an barka to shi nan za ka biya za ka yi kalamu shi ne tabbaci gobe za ka sake yin wanka a gida sai ka sa likafanin ka sai ka yi niyan aikin haji kuma saboda ka niyan umra za ka fara ke yawa to tabbaci kenan ifradi shi ma idan ka yi shi ba tun farko za ka yi niyan ifradi in kai ne ikirari kai niyan aiki da aikin harama da aikin hajji da shi kenan ba za ka cire kayanka ba kuma in ka zo ba za ka cire kayanka ba za ka zauna ne da kayan ka sai ka yi aikin hajji shi ba halin ka cire ko ina za ka da mahaifinka ne to in ka zauna komi da kayanka ne a cikinka komi da kayanka ne a cikinka sai ranar da aka gama aikin hajji ka cire to daga baya kuma za ka iya zuwa ka yi umaranka sai ka yi umara ka yi hira ne kuma ana yin niyya ne da aikin hajji da umara lokaci guda nawaitul hajja wani umara maimakon nawaitul hajja sai ka yi wancan kuma nawaitul umrata wa haramtu biyin lafi ala a gani na
خاتمة إذا خرج الإنسان من مكة فلتكن نيته وعزيمته زيارة النبي صلى الله عليه وسلم kenan sallallahu gidanmu زيارته صلى الله عليه وسلم سنة مجمع عليها وفضيلة ورغب فيها فإذا أمر ذاته لا يشرك معه غيره لأنه عليه الصلاة والسلام مجموع لا ترجع ويستحب أن ينزل خارج المدينة فيتطهر ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ثم إذا دخل المسجد بدأ بالركوع إن كان وقت وقت تجوز فيه النافلة وإلا بدأ بالقبر الشريف ولا يلتصق به ويستدبر القبلة ويستقبل القبر الشريف ويقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ثم يتنحى عن يمينه نحو ذراعه فيقول السلام عليك يا أبا بكر الصديق ثم يتنحى إلى اليمين أيضا نحو ذراع فيقول السلام عليك يا أبا حفص وقد اعتزلت أخر الفاروق ويسلم كلما دخل وقت
fatimatun cika aikin haji a wajen idan arada insanu min al makkata idan mutum ya fito daga makka kamar mutum ya fara zuwa makka kamar yanzu kenan duk wanda ya tafi yanzu makka zai tafi ba zai je madina ba makka za a sauke shi kan tafi ne ya tuhu wa azimatu ziyaratun nabi ka gani ko shine asalin abin da yake gaskiya Allah ya saka da alkhairi magabata niyyarsa da himmarsa ya zama ziyarar manzo Allah ne ba ziyarar masallacin annabi a annabi in tunda ziyaratu sallallahu alaihi wasallam sunnatun sunna ce majmu'un alaiha an yi ijma'i a kanta wa fadilatun kuma mustahabi ne marhubun fiha an kadayantar a kanta ai da فإذا أمه الزائر أمه إذا ما زيارة من ذن الله يعني شو من ذن الله صلى الله عليه وسلم لا لا يشرك ما أو غيره كري هذا وأن تعرف عن محمد kawai ya sa ya zo don annabi Muhammad karka ce ka zo don annabi ka zo masallaci a annabi ka zo ma shine an mahu za'ir la shirk ma abu bayr yau annabi Muhammad eh لأن عليه الصلاة والسلام مطبوع shi manzo Allah abin bi ne la tabi'un ba shi ke bi wani ba shi ake bi wasu sahabu an so ayyuna zila harij al madina mutum ya sauka a wajen madina falaka al har yayi wanka nan na nasu kenan wai ta tayyab ya sa turare wai albasu a asana siyari shi naka da zama za Allah ka ana baibaye cikin kan turare sabanin tafiyan ba eh shi kana kusa da wajen annabi ma za ka iya ƙara turaren ɗan ka zo gaban annabi da turaren shi ya sa ake so idan ya sa kullum ka zo gurin ba halin ka ji gurin yana wari ba zai yi wani ɗaɗi mana ƙanshi ne gurin yake su mai za da kalar masjida idan ya shiga na'am wai ka sa hasarar siyabi siyabi ya sa mafi kyan tukarsa haka ake so in da ka tasa ma matsala kar ka zo mu shi assan mu gubarra duku duku ka zo da kyan tsarin matsala yana son karta suna ila da kan masjida in ka shiga masallacin ba da abin rukui sai ka fara da ruku in ka da wakatun ta jizutu yin nafila su in lokacin ya halatta in nafila wa illa in ko ba ka ba na'am eh ka fara nafila kenan in kana lokacin da jin fiye na filasu in na filata halatta a yi a lokacin wani la'in ko ba kawa ba da da tsabarin shariki sallallahu alaihi wasallam ka je kamar manzala wala yanta shi kuɗi ba dole sai ka rungumi katangan ginin annabi ba shine ilfakin da ake nufi ba dole ka ce kayan ka ba wa yasta da jiran likilla ka ba wa likilla baya wa tastaqbil al-qabr al-sharif ka fuskanci annabi Muhammad wa taqul ko yaqul ka ce assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ka faɗi haka a gaban manzon Allah wannan sirrin shine sirrin ziyara assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh to za ka iya yin sa so ɗari in dai kullum mutum yana wannan so ɗari to insha Allah zai cika ɗari wannan ba assalamu alaikum ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh dai kullum za ka yi so ɗari to insha Allah rabbul izzati ne zai ɗauke ranka da kansa ba mala'ikan mutuwa ba ya ba sai an haɗa ka da summa ya tanaha sai mutum ya matsa gaba an yi ne ta damansa na hawa zira kamar zira'i da ya fi kula ce assalamu alaika ya ababakar sidi ya faɗi haka sun mai tanaha ilil yamin sai sake matsawa gaba aidan na hawa zira kamar zira'i ta yi kula assalamu alaika ya ababakar sidi umar faruk wa sallama kullum ma da hala wa haraga duk lokacin da ya shiga masallaci ya zo ya sallama manzon Allah sannan ya fita haka ake yi wannan shi ne yadda sai na abdullahi bin umar duk sallar da yi sai ya zai manzo Allah na taɓa gwada haka zama na a Madina duk lokacin da na yi sallah sai na zama da ci annabi daga baya kuma lokacin baya da amma na samu dai wannan suna a wani lokaci alhamdulillah da sai
الباب السابع في الأضحية والعقيقة والذبح أما الأضحية فهي ما يتطلب بزكاته من الأنعام يوم الأضحى وتهديته وهي سنة على المستطيع الحر المسلم كبيرا كان أو صغيرا ذكرا أو أنثى مقيما أو مسافرا غير حاج من وما تلزمه نفقته كالأولاد والآباء الفقراء وأصلها بعد نحر الإمام من يوم النحر فمن ذبح قبله لم يجزه ومن لا إمام لهم فليتحروا صلاة أقرب الأئمة إليهم ونحرهم وهل المراد بالإمام إمام الصلاة أو العباسي قولان ومن ذبح قبل يوم النحر أو يوم النحر بعد الفجر قبل طلوع الشمس لم يجزه وأقل ما يجزي في الضحايا من الأسنان الجزع من الطعن والمعز وهو ابن سنة والثني من البقر وهو ما دخل في السنة الرابعة والثني من الإبل وهو ما أوفى خمس سنين ودخل في السادسة ويتقى في الضحايا والهدايا عن عيوب فلا يجزئ في الضحايا والهدايا عوراء وهي التي ذهب له إحدى عينيها ولا مريضة مرضا بينا ولا أوجاء عرسا بينا ولا عشقاء هي التي لا شحم فيها وقيل هي التي لا مخ في عظامها ولا مشقوقة الأبد إلا أن يكون الشق يسيرا وهو الثلث وكذا قطع الأذن لا يجزي إلا أن يكون يسيرا وكذلك ذهاب أكثر السند وكذلك مكسورة القلب إن لم يبرأ فإن برئ أجزاء وأما العقيقة فمستحبة وهي الذبيحة التي تذبح يوم هذه بلادة القلوب ويشترط فيها ما يشترط في الضحية وأما الذبح فهو قطع الحلقوم جميعه وقطع الودجين فلا يجزي أقل من ذلك وذبح المرأة جاد فإن رفع الذابح يده عن الذبيحة بعد قطع بعض الحلقوم والودجين ثم أعاد يده فأجزأ فأجزأ لم تؤكل فإن كما الذابح عمدا حتى قطع رأسه من الذبيحة أساء وتؤكل ومن ذبح من القفا أو من صفحة الأنق لم تؤكل وصفة الذبح المستحقة أن يضع الذبيحة على يسارها متوجهة للقبلة ويقول الثاني بإذن الله والله أكبر فيجمع بين التسمية والتكبير ولا يذكر مع التسمية الرحمن الرحيم ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإن اقتصر على التسمية أجزاءه ولو تركها نسيانا أجزاءه الاتفاق وكذلك تجزئه لو تركها عمدا عند ابن القاسم رحمه الله ومذهب المدونة لا تجزئه ولو ترك التوجه إلى القبلة أجزاءه ولو كان عمدا
na ji shari'a ba wato da ma mutum ya mance da yi bismillah ba sai a'a ba ma ya mance ba ko da bai yi bismillah ba wajen dan kashi ne saboda shi kansa bismillah ne saboda musulmi ne aka maka a shari'a na'am الباب الثالث في الأولوية والعقيدة بابنا بقي cikin layya da yankan suna wazzirri da yanka haka kawai na kan hanya na cin tsire ko amal uliyya ta fahiyya ma ya karkara bi na kayi shi layya yanka ne wanda ake yi amma don neman kusanci من الأنعام من الدبور شيء يوم الأضحى رانا لهيا وتالي da kwana biyu bayan sa ana yin layya yau gobe ayi jibi ayi kaga salat kariya bai kenan mutawadiya ko waya sunnatun ala mustaqim sunna ne ga wanda zai iya ba dole bane amma mata za su ka a gaba sai kai in baka ko ba shi ne sai ka ci saboda ba kara musu gori a gida da abin ya zama wani abu daban abin da ga hadashin sa a addini sai a juya shi kuma da karfin sa ya zama wani abu amma hurin da musulmin musulmi kabirin kana au sigiri ko babba ko yaro da karan abu samu kiman au musafira mazauni ko matafi gaira haji dinina amma ba wani yake aikin haji ba shi ba ba a kansa an nafsi wa an manta ne zama wani faƙa yana yi a kansa ga wanda ya lijimta shidda su kala aulani ana yi wa za ka yi layya da kanka ka sa 'ya'yanka duk gaba ɗaya a kan rago ɗaya kuma duk yaɗi duk yaɗi wal aba'i al fuqara kuma ana sa da sunan iyaye duk gaba ki daya ce Allah ga wannan ragon na yi da babana da mahaifiyata da matata ko da matana da ‘ya'yana an kan gada maka kira kullum bi ismihi wa aini sai ka yanka ya ɗauki mutane ko da su kai ɗari ne ya ɗauka wanda ya samu shi kenan ya wanda bai samu ba an yi masa na mamma ba ka samu ma ba za Allah ya mana ya ga abin yake na ana yi za ka iya yi ka ba su lada ai kamar sadaka ne kamar kai na fula ne raka biyu ka ce ga shi na ba wa iyayenka ko kai azumi ka ce ga shi na ba wa iyayenka an gane ko lokacin ba da nahari lokacin ta ba da naharin imani bayan liman ne ya yanka a nan za ku gane Allah ba wa ɗan izala da zai ji ta su a masallacinsa ya zo ya yanka sai ya rubuta su wallahi in ba ka wallahi ya ci nama saboda su ba sa abu da izini shi kuma addinin wannan izini kuma wanda ake kira liman a nan shi ne limanin da gari ta sa shi kun ban jami'a gami wanda gwamnatin duniya take amfani da shi akan cewa shi ne in wanda ce limanin gari a nan waye shan Allah in bayan gazgani idan bai yanka ba in izala kan ba baki suka yanka na rantsu da Allah an ci nama ne kawai saboda su babu wanda ya sa babu wannan shari'in a kansu domin su ba sa jin gwamnati suna jin gwamnati ne don kuɗi don wani abu amma ba wai an yarda da su ne akan tsarin da ake tafiya
juma'a da juma'a ba an ce sai da izini sarki a gari ko liman kafa shi wancan daga sauki eh shi wancan wannan shi ne fi ƙarfi eh wannan shi fi ƙarfi wancan kuma kaga shi ma abin da aka yi mukalli amma a daga ga aka saba din ayyuka ana samun damuwa ko ana samun damuwa amma ka san su ba sanin ne duk gidan su kan kina kawai su da su masallacin juma'a ba duk wanda ya hana su ma ayyuka ya fada eh ko su jawo mutane bala'i ta haka abubuwa yake kamar da za a ga ƙablan lam yujrihi duk wanda ya yanka kafin limamin mu ya yanka lam yujrihi ya ci nama da shi naman ce na kasuwa da tsaya wa man la imama lahu wanda ba su da limami a garin falata haru salata a tsara da ayin mafi ilahi sai su saurari babban gari yanzu sun sauko ba kawai mutum ya bushe sa a ƙauye kake kawai sayanka ba shi ma ba yiwa sai ka saurari garin da aka sa liman wanda ake zuwa sallar idi babban garin yanzu sun sauko limamin ya yi yanka tukunna kai in ba haka ba shi ma ka ci nama ba ce ta ci haramun bari amma ba layya ba shi layya ba ne sake insa saboda duk gashin dabban da ka yanka za a baka gida a aljanna shi yasa ba a wanke shi duk gashin da ke jikinsa kowane gashi daya za a gina ma gida a aljanna kuma in kai shi akan matafiya yadda shi za ka hau ka tsallake sirafi maimakon ka tafi da ƙafa kaga ita karo gani akwai aikin da yake ba kawai ci ma ba ci banza ba ne shi yasa yake da ƙa'ida ƙa'idodin da yake jikinsa Allah ya kiyaye na wa naharahu da sannan yayi yankan wa hal murad bil imam imam salati aw al abbasi ka gani ana nufin limamin masallaci ne kawai irin da sallolin nan ko kuma imam al-abbasi shine ma'ana wanda zulun mulki ya sa shi kun fahimta shine abbasi aulai zan tuka bi wa man zaba wanda ya yanka kabla yawmin nahari kafin ranar suka au yawmin nahari ko ranar suka ba da alfajar bayan alfajar kabla tsoron shamsu kafin ranar lalmi da masana wa akalla ma ya yi wuce ba a mafi karancin abin da zai isa cikin layya min al'asnani daga cikin masu shekaru aljarar ɗan shekara guda min arba'ani da daga cikin tinkiya wal ma'azi da da akuya wawai ibnu sanatin shine a min al'asnani kenan kaga aikin Allah wani iri alayya bunsuru ya fi rakuni bunsuru ya fi rakuni akuya ta fi rakuni tinkiya ta fi rakuni rago shi ne kuma a gaba amma a hadaya rakuni shi ne ke gaba rakuni yake suka fara yi in ba za ka yi rago ka yi sa in ba sa ka yi rago daga rago sai ka yi kasa a ga sai aka yi haka kuma duk aikin Allah ne ko me za ka soke mana hajjiwa man kan shi ya rago shi fi ya fi komi lada amma kuma aka koma can wurin da za ka yi biyan bashi to misali rafi shi fi No. Rago dai ma, ai saniya ana yanka shi ne saboda al'ummanka, mutane su amfana, amma rago ya fi. E ai, nan rago ne ma shi ne a wajen da ya shi ya fi ko bunsuru ma ya fi rago, banda Allah. sai bunsuru ya tura kuni eh kuma ba addini ne ya faɗa ba da Allah sai na za ka da eh wai an ce jiram suna kira da kun wai yan chafat eh ga ai su ma bai kuma da shi ko na na'am hakika duk abin da ake layya da shi shi yake hakika ainihin ya kawo shi a nan a wannan kawai abin mamaki ne ka yadda aka juya abin haka eh wannan ne nan wannan ne nan ai kamar kuma haka Allah yake kaga ai ko suturan aikin haji kaga namiji ai baya sa wando zani yake sawa mahaifi ne amma mata kuma ba ya sa ba a aikin haji su kuma su sa wando da riga duk mata wando da riga ne kuma mace ta sa bakin kayan nan kuma ba komai ta je ta ƙi sa fararen kayan ba ta sa bakin kayan nan ta yayi lamarin Allah sai shi yadda yake shi haka kuma shi ne kuma gaskiya eh wani wani su yana cewa ma a hana maka yaran mamakin hakurin ubangiji ya sarrafa abu kai ne ga gashi ya ce muku kaza to gashi nan a arfa kowa sai magariba ta yi kuma magariban nan ba ta da ba wanda yake da rashin lokaci kamar ta amma sai Allah gashi sai lokacin ya nuna zai ce karku sallah a nan bai da ba ku je ku haɗa sallah a gaba kuma aka tabi wallahi wani sai karfe ɗaya da wani abin ke zuwa gurin kafin mutum fa'ida sa to kuma ga sallan a kanka amma ba za ka yi ba ba hali ba a yarda ba a hanya ma ba a yarda ba sai ka zo filin nuna wannan ce kai magarba ka yi sha aiki fa ja tun da dan daga arfa zuwa mina wallahi in gosu ya turke sai kai awa goma ko awa takwas baka isa ba saboda mota tana iya tsayawa a kan hanya cak ko da ke zuwa an kankara hanya ana tafiya ne yadda ka in an matsa tsaya in an matsa tsaya in an matsa tsaya wallahi malam sai kai Allah Allah Allah sa mu tsare imani za mu tsaya insha Allah الجذب من البعل وهو ما سجل السنه والسمي من البقل ما دخيلة إذا كلا السمي وهو ما دخل في سنة الرابعة إذا تتشك شكرا نهدو لإذا أكي الليا كذا الليا إن ذاك الليا كذا كسيو إن شكرا أكو كاسيو ناما أي با با با ليا لشي أما وكيلا أنت أنا الليا لشي إن بيكي شكرا بابا أما يا يا جكين سيئي ya ba da nama domin ana yi da tinkiya ko rago dan wata takwas ana yi in ya cika ya ba da abin da ake bukata wallahu alam wasanni min al-ibli ma da fila daga rakuni ko ma auka hamsa sinina shi da wanda cika shekara biyar wanda kalaka sadisa ya shiga shekara ta shida wa yattaqa fi bahaya wal hadaya al-uyuba da layya da hadaya ana kiyaye aini falayin jizu tun da haya wani hadaya al'aura a cikin layya ko hadaya ba a yi da mai ido daya da kaga ne ko wahiyar lati za ba nura inda a ne ha ita ce wanda ɗaya daga cikin idan ta ɗaya tafi wala maridatun mardan bayinan ko marar lafiya a fili an ganta an san marar lafiya wala urja arja ko kuma gurguwa arajan bayinan tana tafiya tana abin yawa wala ajata shine ko kuma busheshiya allati wani allati la shahama fiha wanda ba mai a jikinta yawa wakila an ce hiya allati la muhati ilaniha ba bargo a cikin kashinta wala mashquqatul udhun ko mai tsagun kunne da yawa wanda kunne zai nuna illa ne illa da ya yage illa ya kuna shakku mai siran sai in ya samun ɗan kankani wa ko sulusun kamar ɗaya cikin kashi uku ya yage waka za tsara wani uzuri haka nan idan an yanke kunnanta baya isuwa duk waɗannan kagan masu uyubu ne ba a yin layya da su ba a yin ba a yin hadaya da su haka nan kuma ba a son kai yankan suna da su saboda illa ne a to sai dai kan kasuwa kawai na cin nama an gane ko illa ne kuna siran sai in kankani ne waka zalika zahabu a kasarin zanen a ce bindin rago ya tsinki ya tsinki mafi yawa sai zama ko kamar irin na kare dan guntun na sama ba shi ma ba ba a so waka zalika makusuratul qarni haka nan wanda aka karya mata ƙaho shi yasa in za a yi layya ba a son a haɗa su kusa saboda faɗa wanda aka karya ƙahonta to ba su layya ba ta koma kuma abin nan na in ka ne yujini in dai ya ci ciwo ne za a yi zai warke ba komai amma ya ɓalle ga
kuma ya wata uku da ƙarya.
ya warke kenan Yana nan ƙoshin lafiya.
eh ya warke kenan da ya Amma shira dai ƙwan ya kuya.
eh to za ka kawo mana mu yi za a yi layya da shi ba dama kahon ya ya warke inda ya warke ko ya fi ba komai amma in a ɗanyantakarsa ne cikin ciwo ba ya yadda ba illan ya bara fa in bari a jiza ya isa wa amal haqiqatu shi kuma haqiqan fa mustahabatun mustahabi ne. to kaga wannan haqiqan na suna ana iya aure na iya mutuwa da shi eh eh, aure na iya mutuwa da shi wani zabihatu allati tuzbahu yawm as-sabi'ul wiladati shine yankan da ake yanka bakwai ga watan ah, ga ranar suna ko almaulud wanda ake yankan mai a matar ta haihu sabiyar wilada cikin wai sharaɗa fiya ma yi sharaɗa fiya tahiya an sharɗanta shi ma sharaɗin da ake yi wa layya wa amma zafu yankan sa fa wa kadawul hulqum shine yanke wadadai ai jami'a a hulqum shine makogoro wa kadawul wadadai da akwai waɗansu hanyoyin jini guda biyu da gefe da gefe wa'annan su ne asalin yankan abu guda uku ake yanka a matsayin yanka in ba yanke su gaba ke ɗaya ba ba yi ba yawa za a iya yanke makogoro in ba yanke wannan ba ba za- ba- ba zai mutu ba sai ya zama ta ji ciwo ne Eh, don in a wuka na kan to ka yanke shi yasa ake kwantar da wukan ƙasa saboda wani jai ne A wa- kowane abin yanka kuma haka ne abu uku ne a cikinsa Eh, wa'annan hanyoyin jinin su biyu ne suna gefen ah, makogwaro ne to in ka yanke makogwaro zalla baka yanke wancan ba to ka kashe ne Eh, ba za ci ba lantukal sai dai ka yanke wancan ka yanke wannan kawai ka yanke ɗaya fala tu zo a kalla min dalika mafi karanci daga wa'annan baka yanke su guda guda uku ba ba su yi ba wazzaful mar'ati ja'izul mace ta yi yanka ja'izi ne in ta iya in an koya mata ta san wannan ka'ida ja'izi ne mace ta yi yanka fa in wa fa in rafa'a zaf- zafu yadahu idan mai yanka ya ɗaga hannunsa yana cikin yi an No. Bana. Na. Ah. Zabi haka idan ya ɗaga hannayensa a kan wajen yankan ba da kaɗai ba da hulkuri bayan ya yanke wani abu daga cikin makogoro wani wanda daidai da wannan hanyar jiran guda biyu sun ma'ada ya damu ya alhalinsa ya yanka da yana cikin yanka sai ya ga ma'ana da hannun riga ko ba kai sai ya ɗan gyara ya ɗaga ya gyara ya cewa inda ya ɗaga da a duba akwai ana buga masa larabci na wajen ɗagawa ya ya ɗagawa ɗagawan yana jikin dabban ne ya gyara tukuna ya riƙe ya ci gaba da yanka ko kuma ya ɗaga hannun ya yi nisa in ya ɗaga hannun ya yi nisa tukuna ya mayar da wadacewa ya kashe saboda sharaɗin yankan kar a ɗaga hannu daga barin kar a ɗaga kar a ɗaga wukan daga jikin dabban to a gyara nan a yanka yawa suma ade da mu fa a jahazaha lam tutal ba za shi ba fahimta ma dan daju amdan idan mai yanka ya ci gaba da yankan hatta kada rasa ya yanke kai yana da biya ta daga yankan asa ya nuna na wa tutal gaci wa man zaba min al qafa wanda ya yanka ta wuya aw min sakatil gunji ko fatan wuya lam tutal ba za a ci ba wa sifatul zafi siffan yanka almustahabat wanda aka so an yi ba a zari hata alayar sari'a mutum ya sanya abun yankan ta hannun hagu mutu wata ya ta lilita da ke kalli a likita wai ya kulu zari mai yankan ya ce bismillahi wallahu akbar sai ya jima baina tasmiyati wa takdiri kada ce bismillah da na farko daga baya ce Allahu akbar a ha- zai hada ne bismillah Allahu akbar a lokaci da zai hada wala yunkar ma tasmiyatu rahman rahim kada ya ce zai yanka ce bismillah rahman rahim dan ba rahama zai ba azaba zai yi sai ya yi kira suna rahama kuma cikin gurin da ba hakan ba wala yusalli ala nabi ba zai salati wa manzo Allah ba duk ba rahama bane فإن انتصر على التسمية إذا يتكيت أكن بسم الله قول أجزاءه يا إسمسا ولو تركها نسيانا لا يمكن ما بي بسم الله متودا شيء مثلا بسم الله أجزاءه يا إسمسا اتفاق wannan malamai su sun tafi akan haka wa kadhalika tujzi'uhu ya isa masa law taraka amdan idan ya bar bai ce bismillah ba da gangan inda ibnu qasim a wajen dan qasim wa mazhabul mudawwanati mazhabin mudawwana duk sun tafi akan haka la la tujzi'ahu akan bata isa masa ba mazhabin wa mazhabin mudawwana mudawwana ce su idris sunan kenan su kuma suka ce a ba su isa masa ba walau taraka tawajju ila al-qiblati da ya juya ya kalli arewa ne ya yanka ajaza a ya isa masa walau kana addan ko da ganganin wallahu a'lam Allah shi ne masani na'am